إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha takwas ga wata na watan sha biyu shekara dubu biyu a yau muna sha ɗaya sha ɗaya ga wata na rabin sani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha takwas ga watan sha biyu shekara dubu biyu da goma sha takwas muna cikin littafin alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz yau za mu darasi na 158 insha Allah 158 muna cikin sati da ya gabata mun fara bayani haddin barawo haddin barawo mun yi bayani na cewa iya daga cikin daururiyat wanda musulunci abinda yake ka'ida ta shari'a ta musulunci abinda take karewa cikin abin da take karewa akwai magana kare dukiya ta kowa shi yasa aka yi umarni na cire hannun wanda yake barawo ne in aka samu dalilai na shari'a wanda za mu ambata a baya kuma za mu ambata a gaba kai ganin cewa ruwayoyi sun tabbata da nassin ƙur'ani da sunna na yanke hannun barawo ko barauniya za mu tashi a hadisin ina ga za mu tashi muna cikin magana ta ibn munzir bayan an kawo hadisi na abdullahi bin umar na cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yanke hannun barawo akan wata garkuwa wadda kimata dirhami uku ne kuma ya kawo magana ibn munzir na cewa malamai sun yi ijima'i akan yanke hannun barawo yana wajaba idan aka samu shaidu guda biyu adalai musulmi ɗiya ba bayi ba aka samu wannan abin guda hudu ne shaidu guda biyu kuma shaidu ne zamanto suna da adalci kuma musulmi ne kuma ‘ya'ya ne ba bayi ba wannan su ne idan suka tabbata za a yanke hannun ɓarawo sai inda za mu tashi ta fa'iza saraka labaliku da aƙilu mukhtaran faƙad wajaba alayhi la haddu bi ƙirarihi au bi shahadata adalai ya ce idan fa'iza saraka labaliku al'aƙil idan wanda yake ya balaga kuma ko ya balaga ya zamanto mai hankali ne mukhtaran kuma ya yi ne da son kanshi ba tilasa ba ba wani ba cikin hali ban iya mai ra'ayin mai zaɓi to akan wannan halin in dai ya balaga kuma ya da hankali kuma ya yi ne da zaɓin kanshi wannan faƙada wajaba alayil hadd wannan haddi ya zama wajibi a kanshi amma haddin bai zama wajibi sai da bai ƙirari shi ya ce na sata aw bi shahadati adalain ko an samu shaidu guda biyu wanda suka shaida shi ya saci wannan kaya wannan shine yace kuma wa yushtaratu an yablugha al-masruq nisaba shi abinda aka satan shine al-masruq an sharadi ne kayan a yanke mabarawo hannu ko da ya sata in ga shaidu ga komai ya sata amma abin da ya satan bai kai nisabi ba nan nisabi ba na zakka ba a nisabi na yanke hannun barawo sai sharaɗi ne sai in ya kai nisabin yanke hannu wanda bayan mun ambata shine ya zama to rubu dina zama gaba na gamsha Allah ya ce wa an ya kunu maharuzan kuma bayan abin ya kai kima nisabin yanke hannu kuma ya zamanto abu ne a cikin wurin abin tsararre ne an tsare shi ne ya je doko ba gani bai a ƙasa ko misali wani abu ne ya warce a hannunka na kuma manci magana warce iya da bambanci da sata warce a takaice ba a yanke hannu kan warce sai dai a mai ladabi da sauransu amma ba a yanke ma mutum kasa kiyar warce ya tafi da shi wannan ba a yi bai cikin wani matsayin barawo kuran warcewa ce ya ka bishir gudu in ka iya kamshi kuran ka bishir gudu kuran duk da laihi ne babba ya ce wannan bayanin da ya maka wanka wanda kullum maka wannan littafin tsarin shi ke tahiya da abin da aka ce ka zai ga maka hukuncin kaza kaza halak ko haram ko wajibi ko kaza to duk in ya kawo wannan bayanin tarjama in ya maka to sai kokarin kawo maka dalilin shi dai wannan magana zuwa bayanin aka yi na maganar sata e mai hankali baligi ya yi da zaɓin shi kuma abin da ya an sami shaidu guda biyu kuma abin da ya ɗauka ya kai haddi kuma ya zamanto a wuri ne tsararre to yin bayanin da muka yi muka so mun zama ina dalilin waɗannan bayanai da yi shi ne zuka yanzu ya kawo maka ga dalilan shi na wannan bayanin da yi na farko ce ana aisha radiyar ya kawo ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo haka ashabu sunan islam tirmidhi duka da wannan guda hudu sun kawo imam abu dawud tirmidhi da sahibin majah sun kawo ruwaya bayan bukhari muslim sun kawo ruwaya kinda abu ne wanda yake ne tabbatacce wannan hadisin aisha tana ba da labarin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta'u yadu yadu sadiq illa fi rubu'i dinarin fasa'ida aisha radiyallahu anha tana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqta'u yadu sadiqin yadu sadiq ba a yanke hannun barawo illa fi rubu'i dinar sai a cikin kwata yankar na dinari fasa'ida ko sama da haka kenan idan bai kai ba haka ba a yanke mai hannu kaga da wannan ruwa ya tabbatata ta tabbatar da mu da cewa kenan ba a yanke hannu kasa da kasa da rubu dinar yan uwa wannan shine mas'alar da ko za ga wajen nisabi da ake ko a na kasashe ko a Najeriya sauransu za a zo a yi nisabin zakka a yi nisabin yanke hannun barawo a yi nisabin magana ta sadaki ana gama sadaki da yanke hannun barawo akan rubu dinar abin da ya tabbata bangaren barawo bangaren na sadaki kalma ta rubu'u dinar a sadaki ba ta inganta ba daga manzan Allah salama bai inganta manzan Allah ba ya ce sadaki rubu'u dinar bai da inganci abin da ya inganta kan rubu'u dinar sai akan barawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar sadaki da iyakar abin da ka mallaka iyakar kolu iyakar talaucinka wanda Allah ya baka don mun ji wannan abin da ya tabbata bukhari ko muslim abin da ya inganta wantar ta ce ya rasulullahi na ina san kamar na ba da kaina gare ka wanda dai ya kare mata kallo suka ga dai bai bukata ɗaya cikin sabo ya ce rasulullahi ni ina bukata wanda dai annabi ya sa je buge buge buge da dai buga bai samu ba ya ce gaje ka ina mun ko da dirhami na ƙarhi iyaka ba dai ko dirhami ba na azurwa ba a ko dirhami na bakin ƙarhi nan iyakala ba ne wanda wannan shi ma aka rasa dirhamin aka rasa kai zoben na bakin karyar aka rasa karshe iya matsayin wani mai kamata akwai ƙur'ani tare da shi kinan hamce kenan matsayin iya mai ce a hausa ko alarma ne eh kenan malamin alarma alarma ne san ƙur'ani ai to yanzu me ka sani na alƙur'ani na wata ruwa ya ce bakara ya ce ka je da abin da ka sani na alkur'ani ka karantar da ita shi fana na arma makaita da abin da ka sani na alkur'ani nan kenan zai karantar da ita abin da suna kwani gawar iyaka ce babu kenan arme duk abin da Allah ya mallaka mutum yana iya arme babu iyaka abin da tabbata a sunna tabbatata cewa he ya kai rubu dinar bai inganta bai inga bashi da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah hori ana harmi bashi da kadan a takaice wannan shine nan mas'ala da ake samu akan samu mata masu son rihin asiri su yi armirin asirin suna da hali suna da wadata suna bukatar miji ko wanda suke bukatan bai da halin armi ya ta buge buge ko ta ce za ta biya sadakin a maimakon ta biya sadaki a ta ce abin da Allah hore mai ko ya kawo in ma har tana gudun yan gidansu ka ce sun kasa kuma sau nan sakarci abin ai kasawa ce a ce ila gidan an kama ta jika kaza tana iya bashi jika nawa ma amma ya kara nashi a ciki ko nawa ya kara ko nawa ya kara a cikin sadakin a kai a basu shikenan babu magana karshe ko jika guda bada ko ɗari bada a san da wuya a ce mutum zai armi ya rasa wani abu wannan shine iyakar sadaki dai ba shi da iyaka a ce ba shi da a ce ya kai kaza amma wanda za mu magana a yanzu shine nasi ya tabbata na yanki hannun barawo shine ya tabbata sai ya kai rubu'u dinar kenan kwata na sadaki a yanzu nawa muke ɗaukan rubu'u dinar don ganin muna ɗaukan yau dinar lissahin don abin yakan canza matsayi zuwa matsayi mukan ɗauki lissahi na na muwayan tsakatsakiya na jika goma sha hudu ta a wani wuri zai kai 20 ma ko 18 sha hudu zai muke lissahin da muke yanzu don kama masu abu zai na san gama akwai ana samun haka nan sai su kara jiji kara to wannan kan haka idan ka ɗauki a sha hudu yake kenan nawa za ka samu kuɗin dinari sha hudu so hudu nawa zai baka jika sha hudu so hudu jika hamsin da a sha hudu so hudu ba hamsin da shidda hamsin da shidda hamsin da shidda shi ne sha hudu so hudu ko to sha hudun ka raba ta gida hudu uku da rigida mace ko kenan an ka ɗauki jika jika mai zama cewa uku da rabi uku da rabin wannan za mu ce zuwa hudu hikima hudu ya karbu dinar an zo don dinarin guda muna maganin dinari guda jika zai kama kenan jika ga zama a ba haka bane ba ga satin hamsin da shida ko ga jika uku da rabi kenan hamsin da tara tun ɗauka da kasattin karaba ta gida hudu sha biyar shi ne kiran rubu dinar shi ne rubu dinar sha biyar kenan ko a kan haka idan maka ɗauki wannan gulsayen yayin da kuskure da an gyara shi dai alakul halin rubu dinar kwatakin dinari shi ne ƙarancin abin da za a yanke hannu wani yawa da sayin saba in ma dai ana ka sai dinari ka samu kudin dinari shari'a kullum kuma ka sani bai sabawa garam kudi ne da kwata dinari na shari'a da ke magana in ga ce dinari dinari a shari'a in a wani gari kake a wata ƙasa kake ya ka tambaye nawa ne kudin garam kin zinariya aka ce maji ka kaza ne ya kai so hudu kuma ka kawo kwata ka kara yan kar ya ka samu kudin dinarin shari'a wannan ko ina ne bai canza abin da bai canzawa maganar garam wani an riga an auna a ma'aunin zamani garam kin shari'a wanda aka ɗauko ake ake da shi a duniya a ko'ina shi ne an auna shi iya ba da yaunin garam hudu da yanci 25 shi mace kenan garam hudu da kwata wannan shi ne an ka tambaye kudin garam hudu a gaya maka ita kudin karkin shi kudin kwatakin shi ɗaya cikin hudu sai ka gama ka samu kudin dinari sai ka raba gida hudu sai ka samu kenan karkin shi in zakka ce kuma ya kai wannan garam hudun da da garam hudu da yanci 25 ya kai so 20 ya ka samu nisabin zakka shi na ka ce garam 85 shi ne nisabin zakka an ka san kudin zakkarka no ya kama fata ba ya kai garam 85 ya ga ya baka a yanzu miliyon 1 da jika 190 ina gani yan miliyon san ka turbin dimil miliyon 1 da jika 190 zai baka shi dai haka zumna magana na yanke hannu daya cikin hudun dinarin shari'a he in ya kai ne annabi sallallahu alaihi ya ce ba a yanke hannun barawo sai in ya kai rubu dinar kuma da sama da abin da ya sama da haka nan qala ibn munzir wa ajma'u anna al-qata' inma yajibu ala man saraq ma yajibu fi qata' min al-hirz haka bayan wannan ibn munzir ke cewa malamai sun yi ijma'i kenan ba saɓani na magabata kan cewa annal qata'a yanke hannun barawo innama yajibu ala man sadaka ma yajibu fi qata min al kurin yana wajaba akan duk wanda ya saci abin da ya wajabta a yanki kenan dirhami uku ke dirhami uku mace kenan kwatakin daya da ya kasaba kwatakin karkin dinari a shi ne ke da kuma shi ma in ya saci wannan abin a hirzi mai hirzi duk abin da za a zaman wurin an tsare abin wannan a wannan wuri aljihu ne a asusu ne a wani gida ne ya shiga duk abin da zai tsaro ne a rumbu ne a baga ce an yi an tsare an kewaye a wani garke ne ya shiga ya doko duk wurin tsari ne amma akan titi haka ya doka sauransu da babu tsari bai ciki ya ce walhirs me ya muka bayan bayanin alhirs ya ce alhirs ma yu'anu fi mithlihi almal wa yufas ya ce abinda ake kira hirs duk abinda za a taimaka wajen irin abin zai kare dukiya kaddar mu'allaka wal khizana kaman gida ake a jikin gida ake iskala ka a jikin gida wanda wanda bai da mahaya inda ka tafi da kai ka sa dauke kwaranga wanda ba ka iya hanci kai tsaye da jagar malaka ko kuwa wata dai mangaza wanda aka riye da wani aje kaya ne wal mahallul mughlaq da wuri duk wanda yake arihe yake ana kiran shi alhirs wa nahwi zalika da makamantan wannan yace qala sahabu rutun nadiya eh a wannan littafin abinda yake cewa yasu muka bayani mai hirs rutun nadiya da albani ya mai ya yi taƙiƙi a kan shi wacce walhirz ma ya udduhun nasu hirzan abin da kira alhirz duk abin da mutane suke ɗaukan shi a zaman abin tsare wani abu nemi sun zalika duk abin za a kare dukiya da shi ya kai cewa falmataban hirzun littibin almataban asali wurin ajiye kaikai za mu ce ko ciyawa kaikai wurin ajiye kaikai duka attibin kai kaikai duka da wata ciyawa ta dabbobi a tibin wurin ajiye su na musamman shi ne a tibin mataban wani ajiye ciyawa ko kakai zamu ce wal astabal istabal da dawab al istabal ma ce wurin shimge na dabbobi ma'ana na asalin istabal wurin garken raƙon wannan dawakai garken dawakai wurin da aka yi gidan dawaki ne kaje ka sato eh wal marah almara shi kuma wurin garke kanan dabbobi shi almara garke ne amma dabbobi kanana wala jarin da thimar jarin za mu ce ko rumbu ko baga wurin da ake tattara kaman da binu ko inabi wurin da ake tsare su har su bushe an yanka an ko ya sa sai haki ya tsare su har su bushe shine aljarin to din dai kenan abin da aka sa ko mutun ya shi ya tsare kan shi a bangaza ce a rumbu ne a ina ne in dai mutum kun ana ɗauka wani a shar'ance ko al'ada ko wannan wurin tsaro ne wurin tsare kaya ne sai je ɗauko a wurin shi ya kira ɓarawo alƙashin wannan me matsayin mai cin kuɗi na amana misali ma'aikaci ne ko iya tsare kantin wani ko ma'aikacin bariki ne shi sai ci kuɗi wannan ba mai matsayin asarik sai dai wani haddi daban ko ta'azi daban kamata a mishi amma bai ɗaukan hannun matsayin barawo amma mai macin amana ne duk wanda ci kuɗi na bariki ko na mai gidan shi ko a gidanku duk da kake dama ka shiga duk wurin da kake da dama kana haƙƙi ka shiga ba tsare da a gare ka ka ɗauki wani abu ba kiran shi a sadaka na munahuci ne shi ma kuma matsayin shi daban shugaba ga mai kamata a maka na ta'azir amma bai matsayin ɗaukan hukumcin a wannan maganar barawo to wannan bayanai da yi yake so ya kama ka na maganar abinda ake kira da hirs ko wuri tsararre ya kawo ruwaya wadda ina ga abu dawud haka turmuzi haka nasa'i ibn maja ka ibn maja nasa'i sun kawo ruwaya da abu dawud abinda yake ruwaya an abdullahi bin amr bin as an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an tamar al-mu'allaq فقال man asaba bi fihi min dhi hajatin gar muttakhidhin khubnatan fala shay alayhi wa man kharaja bi shay'in minhu fa alayhi gharamatu mithlihi wal uquba wa man saraka minhu shay'an ba'da an yu'yahu li jarin fa balaga thamana al mijan fa alayhi al qata' wannan ruwa abin da ke karantar da mu abdullahi bin abu bin as ke cewa an wa manzan an wa annabi sallallahu alaihi tambaya an wa manzana tambaya sallallahu akan matsayin dabino ne a jikin oshi nonon dabino ya nana he ka ciro me matsayin shi sai ke cewa man asaba bi fihi min fi hajatin duk wanda ya taba wani ya ci wannan dabino a jikin oshi bukata ta sa ya bukata ya sha'awa ko yunwa ya ci amma gairin mutakiza khubna bai ɗauko bai sa a jika ko aljihu ya cika aljihun shi ko bahun shi kurin ciye da bakin shi ya ci ya ƙoshi fala shay alai babu lahi kan shi ka ci albarkacin gona kuran ko garka ya kai gaba kuran amma wa man kharaja bi shay'in minhu fa alayhi gharama misalai da misalai wani ƙoba idan ya huto da wani abu a aljihu ko a jika ko a bahu ya kwaso ya huto to nan za a mai tara tare zai biya dubul zakka ɗaya ta ɗaya ce ya ka ta biyu kuma a bashi kashi ko a mata ƙoba eh a mai ladabi nan za mai ta'azir me ya ƙoba nan ta ɓarawo me ya ta ɓarawo yanke hannu ko shi ya ce wa man sarƙa minu shay'an بعد أن يحيي الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع duk anan iya ga akan dabino ba hirzi bane ba amma za mu yi kuba ta dace a mishi dan shi ta'zir doke shi bayan an kai shi rumbu za mu ce ko wajen masassaka za mu ce wurin baga da ake yi an kai shi aji yayi a can kaje ka ɗauko to idan an kashe wajen ajiyewa ka ɗauko kuma fa balaga saman mijan ya kai kuɗin wannan garkuwa mai kuma saman mijan ba mun karanta annabi ya yanke hannun wani akan garkuwa wadda kimata ta kai dirami uku ta ta zamanin kenan suna ɗaukan kenan dinari da dirami goma sha biyu an ta abin ya canza ba zaɓin zuwa zamani wani wuce dinari guda dirhami goma dinari guda nan da muna da sayan dinari guda iya da matsayin dirhami goma sha biyu an yanke hannu akan kudin da ya kai dirami uku uku shine kaga rubu'in sha biyu ko kenan in ya kai kudin wannan garkuwa shine ta muka bayani dirami uku shine kwatakin dinare to anan falil qata kenan idan an kai shi baga ko rumbu za mu ce ka ɗauko a nan yanke hannun ka za a yi amma a jikin oshi an ka ci ka ƙoshi ko ba ba a ce ma komi amma idan ka ɗauko kasa a jaka ko aljihu aka kama ka za a ka kawo biyun shi kuma amma a ƙuba da ta dace a maka abinda shugaba ya kamata a maka walil masaruk minu an ya afuwa an sari ƙabar rafi'i ila sultan kuma abinda wanda aka masata wanda aka ɗauke ma kayan shi shi na masaruk minu wanda aka masata aka ɗauke mai kayan shi yana da dama an yi afu a nasarar amma sata kana da dama ka yahe ma barawo ba ta kai shiga mashi ka yi ka taka da ta Allah a kayan ka ne kana da dama ka kyale shi amma kahin ka kai kara wurin shugaba ko wurin shari'a a nan kake da damar ka ce ka yahi amma ka daga wurin shari'a abu yauta ganinka hujjar haka shi ma wannan bayani da ya yi na mutum yana iya yahe ma barawo kayan aje wajen shari'a sai kawo ruwa da abu dawo daga ibn majah ya ruwato an safwan bin umayya qal kuntu na'iman fil masjid alayya khamisatun li 38 dirhaman faja'a rajulun faqatalasaha minni فيأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من, من عدد ثلاثين درهما أنا أبيئه وأنسئه ثمنا قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به abin da yau kan a wannan ruwa ta safana min umayya ya ce kuntun amin fil masjid ina barci a cikin masallaci alayya khamisatun li 38 dirhaman ina da wata wata riga ta khamisa riga mai ado mai zane wadda ta kai dirhami 30 ma ba ko ta kai dirhami 30 sai wani mutum ya zo kenan inda take zage ya zagota ya barci ne ya zagota ka inda take shin fa ta sami ne fa ukhadha rajul sai aka kama wannan mutum faute bihi nabi sallallahu aka zo wajen annabi sallallahu alaihi da shi fa amara bihi da yaqta annabi ya bada umarni a je a yanke mai hannu an amara umarni a yanke mai hannu he nazo yace fa ataitu he nazo wajen annabi sallallahu alaihi fa qultu he nace mishi ataqata'uhu min ajli 30 dirhaman ya rasulullah zaka yanke mai hannu sama da saboda dirhami 30 ana abi'uhu wa unsihu samana ko shi dan kare shi ne ita akana ne na bashi bashi na saida mishi kudin ya bakuna a gaba shike na bar shi na bar mai shi mana na saida mishi amma bashi haka kenan dan a bar shi sai magana ce mishi fa halla kana hadha qabla an ta'tiyani bi me ya hana annabi ya nemi dama da a can kafin ku zo waje na kana kamin shi da a can kace ka yaye mishi shikenan amma an zo nan namu sai aiki gurin yaddi ba magana gyara kenan da shi zaka yanzu zaman tarjamar da ya maka kenan me wanda aka ma sata iya da dama ya yahi mabarawan kahin aje wajen shari'a an je wajen shari'a kun ba shi damar ya hana dan shi barawan an zo iya da dama abi ne akwai kayanka akwai haƙƙin shari'a ko da wannan kaya kaya ya mishi kana iya kayanka ne kace na baka ma amma duk bangaren shari'a za ta yi nata lahibi ne fa'ida ya ce sabar a rutun nadiya a cikin gaban makanta na baya wanda albani yamma dami ta igilita wanda abin da yake hudu a can ittifaq ahlul ilm ala anna sariq idza saraqa awwal marra tuqta yaduhu al-yumna thumma idza saraqa thaniyan tuqta rijluhu al-yusra ya ce an yi itafaƙi kenan ba saɓani a kan cewa ɓarawo harkon sata da ɓarawo ya yi ya gama sharaɗa na yanke hannu to gaman harko sata harko da ya yi za a yanke hannun dama sun mai za su raka in ya sake sata ta biyu tukuta da tulusa ya a yanke kawar hagun wani itafaƙi wajen wannan sata ta ɗaya da ta biyu nan ba gardama ba saɓani wa qatalafu fi ma idza sarqa thalisan ina samun saɓani in yi ta uku hannu za a yanke na hagun ko kawai zace ta dama na samun saɓani ya ce ba da ƙata yadda ya rujidi wajen ba an yanke a hannu ɗaya na dama an yanke kawa a yanke hannun dama an yanke kawar hagun to ya mai gaba ya ce to wannan saɓan da aka samu fa da haba aka tsaru mahiyyan malamai magabata sun ta yi a kan ta ila annahu tuƙota yadda lusara a nan ba kawa za a yanke ba za a fara yanke kawa ta hagun a za a yanke hannu na hagun za a yanke hannu na hagun za a yanke dama a yanke dama aka yanke kawa da hagun yanzu in yi ta uku mun yi sun cewa za a yanke hannun daya kala shekuna rahimahullah kina albani da mal albani da malaman su dan an shi cikin almajan albani cikin talikatar ardiya wanda ta albani ya mai taliki sai ke cewa wa ƙarsaha kan albani ke kawo a can wurin ya ce wa ƙarsaha a haza ana abubakar wa umar inda labai haƙi shi albani da ke wanda ta wanda ya kawo labarin ya ke cewa ai wannan magana ta yanke hannun ɓarawo bayan sata ta uku ya ce ai ya inganta daga abubakar da umar a ruwa cikin suna bai haƙi sun ma'iza saraka aidan kenan wannan magana kamar ai ya ce mahiya sun ta yi albani ya ba ta goyon baya cewa hannu na hagu za a yanki to yin hakan shi albani ya kara min karin hujja ya kara min tayin hujja wanda magana ta mafi yawa ta tabbata daga abubakar daga umar kenan sun yanke hannun ɓarawo na hagu bayan sata ta shi ne kenan a fikin ƙarshen da ya ba wannan ra'ayin na aka sarrafa na ba wannan aka ce aka sarrafa masa hujja ko za ko hujja shi ne kamar ƙarshen yawan hujja a kasar rukata ya taɓa cikin sai bukhari kai abubakar umar sun wasu yi haka sun mai idza saraka aidan tuqta rujul yumna kuma yanzu in ya ƙara sata bayan an yanke hannun dama an yanke kawal hagun bi da daraba an yanke hannun hagun ya sata ya ce su ma tuqta rujul yumna sai a yanke kawal ta dama shikenan ya rasa komi eh yana yar yamma ai ba ai ba yanki gwiwa a kone da yamma ai kawata wurin taka ake yanki yayi kamar hannu ana ake yanki a wurin abu ko ina ake yanki hannu wuyan hannu a ce ma kawa ba yanki ai gwiwa kenan akwai wurin gundu gundu akwai gundu gundu ta yaya balin zamani ma za a mai ya mai ya mai kawata katako kawa ba ta zamani irin wanda irin zara suke a Najeriya izala ba ta da kawo ba na guragu ba daga tahiya kun ke izala ta yana ba Najeriya to irin ana iya maka hannun manzo akwai na roba akwai na zamani to yace kenan za a yanke hannun kawar da dama summa iya bi hasaba summa idza saraka aidan yu'azzaru wa yubas sai da haza abaquha da kace ayatun da yanzu ai ga za a ko ba barin ka in sai ake sata bayan ba ta shi kenan ya da yayin tare sata hawo ba barin shi za a kai shi a mai ladabi a bashi yan bulaloli kuma sai shi kaso ya kaso ko anan aka hawo magana kaso wannan shine tsarin da aka tsara a barawo kasanin ba jaraba ba karin abu yaushe bayan duk abu ma ce ce abun ya yawa sai haddu sukur haddu sukur kenan haddi na maye maye himta giya a hausa tahrimul khamar maganar haramta giya ce kala ta'ala يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وأنا صلاة فلا أنتم منتهون مرة انتهينا انتهينا جمر الله سبحانه وتعالى cikin ma'ida aya ta 90 zuwa 91 yake kira ya yi wallazi na amonu ya kuma su imani inna malhamaru wal maisur wal ansabul azlam kun ga allah keɓance kan ga matsayin giya da matsayin caca mushe modi wal ansab da gumaka wal azlam da kibau kuma ci duba da abin da azlam su a can nau'in dubar su ce suke yin da musa a sa kibiya a cikin tulu a sa inyi ko ka inyi ko ba komi an kasa ka dauko musa zaka yana abinka kamar da istara an kasa zaka yana abinka sai a sa a cikin wani abu an sa an ka dauko a marani rabbi su a dan sunan Allah kuma sunan Allah suke idan za a sa a marani rabbi na hani rabbi kuma dai ba komi idan ka sa hannu cikin zamu ce gora ko tulu cikin abin da ke bode ka dauko haka diba kaga amara ni rabbi kenan kenan abin zaka tunda Allah ya ce kai abin wannan sai ce kai ganka idan ka ga nahani rabbi Allah ya hana ni shikenan baka baka yi ba an aka dauko ba komai sai a sake mai dawa ha dauko mai magana a ciki haka suke yin azlamtin su a wancan zamani sai aka ce shi iya daga cikin rijis wannan yan uwa magana wannan ana ga azlamu a can da a yanzu duk abin zaka ce na duba idan a can ana aiki da ma a marar rabin hannun rabi aka cikin rijis ina ga cewa kurin aljani ne ko zai buga alƙalin mace kaza ne kaga duk abin duk abu guda ne shi muka ce azana fasara wannan azlamu da maganar dan duba duk da an samu akwai istikhara mun da istikhara ta shari'a istikhara ta shari'a ba abu ne kurin ba ita ba a cewa i na gani a mahulkin suke ɗaukanta ta 'yan tsubbu za a ce ko 'yan damwara ya su ce ai istikhara za a maka istikhara za ka yi arme ko lamari ka je malam zai min istikhara shi mai zuwa asali jahili ji ke yi istikhara malam yake yi he zama to malamai sun zama 'yan duba da sun istikhara me suke cewa istikhara maimakon a koya maka ɗaya cikin sabbin da jabir ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta da mu istikhara kamar yadda yake karanta da mu surat al-qur'ani koya ba ake maimakon malami ya koya maka yadda ake istikhara ya ce to za a ma ka je ka dawo za ka yi arme ko na bale arme sai ka je ka dawo washe gari sai ce maka eh wani arman eh akwai akwai sa'a kai ko ya ce maka babu sa'a ko ce ya ga wani abin arziki ne bulaguro ne ya ga tsanwa shar yau ya ga dabbobi ya ga na abu da ya gaya maka alheri ne ka je kai shi zai baka dama ka je kai ko ka kai duk wannan nau'in duba ne ba ba cikin istikhara istikhara ta shari'a kurin abin da yake cikinta ba Allah zaɓi ne sunna ce zan yi arme ko wani kasuwa wani abu dai zai sallah raka'a biyu abin da ka cikin addu'ar kana roƙon Allah ne Allah masanin gaibu ni ba san gaibu ba Allah wannan lamarin da zan yi in alkhairi ne a gare ni a rayuwata a yanzu ko a gaba Allah ka kaddar abin wannan ya zo cikin sauki in Allah wannan abin zai shari ne gare ni a yanzu ko a gaba addini na ko duniya ta in shari ne gare ni Allah ka bata abin ni ma ka hudda mun abin da gare na ka kama alkhairi da inda yake shi ne tsara shari'a wannan kai ka ba Allah zaɓi abin da yanzu za ka tankara abin in ka sha abin kana san shi za ka jarraba kidan ka abin alka so abin kuma Allah ya sa ya so kada abin kina shi ne alheri ne in Allah so ka aikar abin ka kinan in ka ga abin bai ba haka Allah kaddara shi ne tsara ba wani ganin a mulki ko a kaza ba ganin komi ita tsara ta shari'a amma wannan ta sabo kan cewa duba ce wanda zama iya yi tuba ga Allah duba ce ba a baza wani ba don akwai a musulunci da abin ya zo an samu ta ce ƙura'a ƙura'atul anbiya har akwai littafi na musamman na ƙura'a don muna yara don da muna ta yi menene ƙura'a littafi aka yi musamman aka suna annabawa ya kai wani kadar aka yi tabulo aka yi tabulo annabi adam annabi kaza ibrahim isa yaqub haka zai aka annaba da aka jera su in ka zo sai a bude maka sunan annabawan cikin tabulo ne sai ka riye idanka sai ka dora tsaka inda hannunka ya doro ya diba wani annabi ne ka doku ka doku annabi yaqub ka zaka sha kuka zaka samu bala'i ko danka zai bace zaka samu kai ta kuka iyawa ka maka bace ma zaka zaka gamu da bala'i haka ce maka wallahi haka ne kuma abin kun tabulo a littafin ya kai babi na tabulon annabuwa ne ga labarin ya karanta maka za ka samu arziki za ka samu kaza kaza za ka samu ɗiya ko za ka samu musiba ko wani abin da haka ko na annabi ya dubi tarihin shi ya ba dangana maka kai da ka samu wannan shine qur'a to wannan asalin qur'a aka ce an samu a cikin tarihi annabi daniyal iyayenta annabi daniyal daniel duk da wannan abin aka dangana mai zuwa gare shi kuma shi kullum gane annabin allah mai aka ce na labarin gaibu ba matsala annabin allah ne to shi ne aka ce an samu lokacin umar ne an same shi an same shi gawo shi kamar yadda take ba abin da canza na shi a cikin tarihi shi ya tabbata an samu wani umar sai aka boye aka boye aka binne shi aka dai kazan fitina ga mutane amma an same shi cikakken abin komai lokacin umar umar yara yana raye to ya ke ta wannan littafin littafin shi ne shi ke qur'a umar a rayuwar shi iya da rai umar ya hana aiki don tayin duk wanda aka kama da shi ya hambula da shi duk wanda aka kama ya aiki da wani ƙura'a ya hambula da kalaucin umar kai kama ga shan za'an malamai suna yi ƙura'a to umar hana wa ya ma hambula da ka so wani abin da ke da alaƙa da abin gaibu a takaice magana diba daban magana istikhara daban to nan Allah ya ambaci giya innamal khamaru Allah zai keɓance matsayinsa ga matsayinsa ne kaga giya wal maisir da caca wal ansab da gumaka wal azam da kibau kuma ta duduba yace rijisun min amali shaitan wannan kazamta ce kazamta ce daga cikin aikin shaitan fashtanibu la'allakum tuflihun ku nisanci wannan abin in kuna son samun rabo don ku rabauta ke duk mai son rabo a wajen Allah gobe kiyama dole ya nisanci giya ya nisanci modi kuma ce caca insanci gumaka insanci duba wannan haka Allah hudi sai Allah ci gaya muku illar wannan abu ta inna ma yuridu shaitan an yuki a bainakum al'adawa wal bagada fil khamr wal maisir kurin abinda shaitan ke so yake tura ku kan goyon bayan giya ko caca kurin gurin shaitan iya so ne jewa adawa da ƙin juna tsakaninku kan lamarin giya da cata wasu dakum an fikirillah ya kare ku daga ambatan Allah ku gafala ya samu banza domin bai ambatan Allah ko abu daga shedani ambatan Allah yawan ambatan Allah shi ke zama garkuwa gare ga shedani dan shedan dare da rana iya neman tabar da kai dan adam ba shi da aiki kai kake aiki neman kuɗi ko barci wani kasuwa kan wani daban shi ba shi da aiki babban aiki shi ya za ya batar da kai kuma iya profitan neman na wata dama to a ce kowa ga ɗan adam da shi ɗanke samun shige ka irin jaye ka ga fala ga ambatan Allah rushe ambatan Allah daga ya ga gabari ya san banza amma kan ambatan Allah Allah na makariya ga shirin shi ɗani to shi na nan Allah ya gaya mana shidan da abin da yake so kurin ya jewa muku adawa da kiyayya cikin lamarin caca da da modi kuma wasu da kuma suke la ya kare ku daga ambata Allah ke modi rashin ambata Allah balle kashi na balle an ci kashi ya zahi mun daga cikin modi wani shagiya iya cikin maye na rashin ambata Allah bai cikin hankalin shi ma kuma kuwa sanin da haka dukiya take yau ina da kuɗi na komai da muke tare kawai ka cinye kurin kuna kuma talaka ya zan so ka ba zan so ka bai so ka kuma da irka fata wannan mugu a same ka kai ma tunda kina iya kawo adawa wannan alamar suna kawo adawa lamta zamu ce da kiyayya tsakanin musulmi kuma wa anan sala yin hakan shan giya baka na sallah take an sha giya a matar hankali an yi su haka kuma maganar kenan ambatan Allah da maganar sallah duk zai kare ku fa hal antum muntahun shin wai za ku fasa zai ce wani ƙarshe mataki da aka bakan giya matakin gaya muku illarta ta yi amwaninta matakin in za a yi sallah ka a shata wace matakin ƙarshe da ba sa ka wani aya umar ce in ta haina rab mun ƙaida daga yau mun hasa ya Allah daga shi na aka tsaida da giya ana canta ya kai bayani dai a gaya muku dai amwaninta cutarwa ta yi amwaninta a gaya musulmi ana na in za a yi sallah ka a shagiya ka a yi ka a yi sallah ana cikin su ya da su ne duk da ba ta haramun ta ba duk da ka umar ta rasulullah gaskiya umar ya roƙon Allah Allah ka ka bayani kalmar giya Allah ka bayani mai warkarwa da ana cikin fitina shi da kaga musulunci ba ra'ayi bane ba inda har ra'ayi ne ya kamata ai kaza a shar'anta a halatta ko haramta tuni annabi ya ce kurin haramu ce amma ana shan giya kuma sabai suna sha sai suna kasu abu zan bura wata wata walima an sha aka yi tulub har sai tana alina gashi ne sallah ma iya sallah iya kalma da take mara kyau abu abu mata abu na zo yana kalma ina bata abu nake bauta masa sai tana ali kanshi ga abbas ya sha ya tulub ali ke cewa cikin tashin hankali sama a rayuwar shi yace ya yaron fatima an mai da yayi annabi ce to za a yi abin da za a yi a je a yi walima a ba kudin walima babu halin walima bai ji bai yi roƙo ma wala zuwa taimaka mishi zai armi wani a taimaka mishi armi zai haka ke ba ji a taimaka wani zai armi zai ɗora maka shanar abin da ya ƙarin shi a nema agaji ko yara bai je gidan kowa ba bai je gidan kowa bai ɗora kowa yoni ba ya iya da raƙumin shi guda biyu sai ɗauka suka yi lodi suka yi sirdi za su ta su yi ciyawa irin ta makera da ake kira ya kawo ya sai da dan ya samu abin walima karin sabin shekari karamci wajen roƙo sabai suna da kima suna da mutunci wajen haɗar roƙo kare kai da ajiyar roƙa ba ne kyauta hama ka zan bala'i zan tsaye gomi an hana maka za an ba wani an hana wannan sai yawanci ne kawai cikin al'umma ya fitina da mu kuma taimako zan fitina an ba ba wani muni an bani an ba wani kai wani muni ba bani ba kuma zan fitina ba kayan ka bakon kawo mutane kuma zama ka kawo fitina cikin mutane sabai kowa ta kan shi kenan da rura in na gani dama iya yi mazan gano in taimaka maka amma ka zo suna ko da ni kaza nake so ba tsayi bacin halin sabbi he da yaje yace yazo ya lodi zai ta nemo ciyawa zai ta ciyawa sai lodi kurin abbas ya shagiya tulub ya hoto daga gidan da suke shangiya kurin ta ya samu wannan rakumin nashi kurin da takobi mai tira ya tira shi yace inna lillahi ta ce shi duniya ga wani ta ta mai tsamu tashi hankali ce da ba kurin kuma da kullum malaka ya zo ya kashe shi ya zo ce ya rasulullah kaga an munka abin da ya muni a yi na annabi suka zo da annabi da aka zo suna sa cin gina an sha giya a tilib annabi su ko abai su ko abai da kalli annabi ita ma an tuwa la'abi da abi ko kuma kirkan ku bayan babana ne kara ya cikin ma bai ce annabi annabi annabi shi da duka duka bayan baban shi ne mai annabi gano dai abbas ya nisa sai mutum ya dashi bisa ce mishi ya nisa bai cikin gare shi duk wannan annabi ce ba giya da giya ta zama haramu san kusan manzon Allah bai aiki da ra'ayi ka wani abu ne kamata a ce haramu ce inda za a bi ra'ayi to bai haramta Allah bai haramta ba an ce da ko in za a sha ka ai sallah cikin su kula aka ce ka ayi da kenan bayan sallah kada shan kanka ka sha da sahi kayan azau ka je su ne ka warware wannan haka ake to da aka saukar da wannan aya ce ta kawo ƙarshe aka rihi yanzu lamarin giya ta zama haramu ha abada ya ce yanzu da ke da wannan magana ce akan nassin ƙur'ani kan magana haramta giya sai ya kawo ruwaya da ibn majarutu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa mu'min ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن annabi sallallahu alaihi yana cewa mai zina ba zai ba zina a lokacin da yake zina a ce iya da imani imani ya dan bar shi haka wala yashrabu al-khamara hina yashrabuha huwa mu'min haka mai shan giya ba zai sha ba giya a ce lokacin da yake shan giya akwai imani tare babu imani tare da shi ya sabga ya bar shi كلمة إيمان بدأش تبقى وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن مات وهي في بدنه مات مثل الجاهلية وأن رواية معك ابن ماجه abin da yake ruwayar abdullahi bin amr yake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamar umul khaba'ith giya uwar laihi suka ce giya uwar laihi wa dukkan wata banna duk wata kasa mata giya ce wasu uwar laihi faman shariba duk wanda ya sha giya lam tuqbal salatu 40 yawman ba za a karbi sallar shi ba tsawon kwana 40 bai samu karbo sallar shi Allah bai karbata fa in mata wai fi batani inda zai mutu iya cikin su mata mitatan jahiliya ya yi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya kayan musulunci ce mutuwa ta jahiliya jahiliya kuma musulunci irin ta jahiliya kayan musulunci wannan ya ke ce kamar da malamai ke ce na maganar alhamdulillah kalma ce ta mai tsoratarwa kun abarta haka ya mutu kun ta jahiliya kun wa an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala al khamar ummul fawahish wa akbaru al kaba'ir man sharibaha waqa'a ala ummi wa khalatihi wa ammati Abdullah ibn Abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce giya ummul fawahish wal alfashachi uwa alfasha dole banda tana cikin uwarsu me yasa yace kuma wa akbarul kaba'ir ita ce mahi girman kabira da Allah ya ce manya me yasa ya ga misali ita mai wanda shagiya wa ka Allah mun zai iya matan da woshi dan da hankali shi zai iya kunci da woshi wa khalati zai iya kunci da uwar irwan woshi wa ammati zai iya kunci da irwan ban shama bai da haram wani shagiya komai na yi kin shi yasa aka ce mata wallahi komai kana yi kana iya kisa kana iya zana ta wani ɓarɓarna da ba yi da yi mutu zangar kuma yana iya sai wata ruwa ta gaba ita ma cikin sanabin maja haka cikin sayyar albani ya kawo ruwa abinda yake cewa wa ana abin horaita radiyal an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mudu min al-khamr ka abid wathan mashayin giya kamar mai batar gumki ne a saman tashi aka siffanta ka da wata gumgi kaga can ma Allah ka Allah ji jero sai ko wa ana bi darda an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu aljannata mudmin khamr dan giya bai shiga aljanna mashan giya wa an ibn umar qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه an tsine mu giya ta hanya uku hanya goma hanya goma aka tsine ma ɗan giya an tsine ma giya Allah an ce ta hanya goma bi ainiha ita giya tsinan naci Allah an ce ta ita karan kanta la'antarta ce wa asiriha da wanda yake gyara giya yake tacewa ya matse in ka matsewa ne in ma'aikata ce ma'aikatan izinikin shi ne wa mutasariha da mai kamfanin mai sa a mai giyar shi zai kawo kayan kai kuma gwanin tatsewa gwanin gyarawa ka gyara kai ma tsinanne ne wa ba'iha da mai sai da giyar eh shi ma tsinanne ne kuma buta'iya da wanda ya je ya siyo giyar a wajen mai saidawa eh sai eh wahamila da wanda ya ɗauko ta kenda mai saidawa da aka da wanda aka siyo wa ita wahamila da mai ɗauko ta ɗan dakon ko mota da abin dauko da mota da mai dauko ta dan dakon wala mahamulati ilai da wanda aka dauko za a kaiwa wa akil samaniya da mai cin kudin giya wa sharibiya da mashayin giyan wa saqiya da sarbitar mai raba ta sarbaski masu rabawa shi ba shaki ba ma rabawa ki dole tsinanu ne Allah kiyaye sai yanzu yace mahiyal khamar ta wani giya mace magana giya giya me giya menene giya عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواد ابن ماجه يروتو انك ما تبت تشوا من زنا صلى الله عليه وسلم ياتي كل مسكر خمر دك abin da yake sa maye giya sunan shi kin ba suna da amma me zai saka su a zaudar da hankalinka haramun giya ne ba zan giya ke kuma cewa kullu khamaran haram ta bu dukkan giya haramu ce wa ana aisha radiyallahu anha qalat su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an albita kuma manzo Allah tambaya kan wata giya da ake gamawa da zumuwa ake ake tsuma mata shine albita shi maka tafsirin shi huwa nabidul asal shine tsime na zumuwa kasa ko tsime na dabino ya asa dabino kawai cikin ruwa aji ari ko in yi jima ko aka jima ko in sha ko su zai dabino dabino dabino ba gama komi ko in aji ari ya aji shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin yana yin nabis amma kwana daya biyu ya shi kwana kwana ku zubda kinan ka hanyar fara canzawa ya shiga halin su za mu je gaba sha Allah mun bayanin sukin yace me albita an wani tambaya kan albita yace me nabita nabidul asad tsime na na zumwa wa kana ahlul yaman yashrabuna irin giya ce ta mutanen yaman su da zumwa suke tasu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sharabin asakar fa huwa haram yace musu dukkan abin sha da zai sa mai haramu ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل سبحان الله مثلا أي مثلا بل مثلا كوفة سنة جيا كل هيد إند إند بي نبر إند بي با با كده شجيا تشبه بين رسالة من يوم بيان kuma su ganin wannan fatawa cikin kuma magabata haka abdullahi bin umar ke cewa umar ibn khattab ya hau mimbari ya tsaya kan mimbari ya ce amma ba'ad bayan mukaddama sauran sai ya ce amma ba'ad ya ce nazar tahrim da kamar sabak haramtar da giya ya sabko waye min hamsa ana giya da abu guda biyar ki ba dauke da lokacin ma ana giya da abu guda biyar ana yi da inabi shine razan ana yi da tamar da dabino ana yi da asali ana yi da zumuwa ana yi da hidda da alkama ana yi da sha'ir duk wannan lokacin saukar haramtar da giya duk akwai su kuma ana giya da su an ba yi anan ana yi anan da su ƙarshe sai ya ce wala khamaru ma khamar al kurin abin da ake ce alhamar giya da abin zai rikita hankali zai riga hankali za ma hudan hankali kurin giya ce ma wannan su da guda biyar a lokacin su aka sani kiran ka a ce su kadai duk abin da zai rikita hankali ya bada hankali to sunan shi giya asalin alhamar asalin daga daga wancan alhamar amma ya yi abin da ke go abin da aka rihi kenan abin zai riya hankali kenan ya gusar da hankali da abin zai gusar da hankali kenan matsayin giya ke وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا kaga wannan hadisi ne kuma marfu'i can kuma ya magana ko hadisi annabi ya magana kala kaman ababan ruwa da imam ibn majah ya ruwato haka imam tirmidhi Umar ibn Bashir ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min alhinta ta khamara lalle a cikin alkama daga alkama ana giya wa min sha'ir khamara daga sha'ir ma ana giya wa min azzabibi khamara daga azzabibi ma akwai giya wa min tamar khamara daga dabino ma ana giya wa min al'asal khamara haka daga zumuwa kake wani abu gidan annabi yana raye dama ana giya da su nan ya ture masu tsammanin giya daga inabi shi da sha Allah darasin gaba sai mu ji bayani matsayin kaɗan da da yawa ina ganin shi ne abinda don waƙarin bayani mas'ala ta salula kullum gaskiya kamata mu gyara ba wuri mahi tsarki mahi daraja kima a wajen musulmi ka masallaci muna aibanta masu kiɗi a masallaci to mutum zai zo da kiɗi kuma cikin da music da komai a masallaci ba daɗi wani lokaci ana sallah kenan meye abu na farko da sai a farko mutum ka canza ƙaran kiran salular ka da farko da kuma mantuwa zai ka mance ya zo ko ga samu sallah he mance salular bai kashe ba ka ko da ka mance idan ba kiɗi wani bai damun kowa bai damun kowa amma kiɗi ne kai dame ka damu wani abu na gaba kaga idan ka sa wani kalama akwai wani wawa ba bai wanda ba kidi bane ba ko na ti wani abu daban dai wanda yake wanda babu kidi a cikin ka sa kuna ku kamanci ga bai damun ka bai damun kowa kuma ita ka ka kidi masallaci baka lain ka kidi masallaci kuma abu na gaba babu laihi tana ƙara kana sallah ka sa hannunka aljihu ka huddo ta ka diba wurin kashe ka kashe ta ba kai ba saboda ya halitta a sallah annabi sallallahu alaihi iya sallah an buga mai daki ya je gaba gaba ya je ya bude ya kuma ya tsaya wannan ake yasan sallah iya sallah ya dauki ji kashe ya rike in zai sujuda ya ajiye ta ka wani aiki ne ta irin akwai aikin da bai bata sallah kenan aikin hudu salula dan musa haka ajiye anan an kai minti don iya ta kidi ko kidi ne kuma aka yi ya kasa kashewa abin ya damu kowa kidi a sama ana ta mizik ana sallah anan jiya kai ba mutu ne ba an yi minti nawa na yi kuma yi hudu ya kashe kenan kana dama in ma kamance ka sa hannunka ka hudu ka kashe ta ba kai lahi ba in kamance ma Allah taimake mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته